ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتين الإمام البخاري لكي نرى جزاكي وانا قرينا كانوا وانا يمتي نلا ربا قران الخميس yau uku ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1441 kuma shi yake daidai da biyu ga watan goma miladiya ta 2019 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib wa rafi'ul kalim tayyib wallafar shehin malamin nan al-imam al-allama shaykhul islam شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله وانا شين درس من أريد عشرون تقوس cikin wannan littafi da mun muna cikin bayani akan fasili na 27 da mun yi dogon bayani akan sa wanda ya shafi zikiri na tasowar iska fi afkar rih idha hajat da ya kawo mana hadisin abu huraira wanda yake cikin sunan abi dawud da ibn majah da an-nasa'i fil kubra da musa imam ahmad sannan ya kawo mana hadisin na aisha radiyallahu ta'ala anha wanda yake cewa wa fi sahih muslim an aisha ta قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به cikin sayo muslim daga aisha allah kara mata yarda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan iska ta taso guguwa kala yakan ce allahumma inni as'aluka khairaha ya allah ni ina roƙonka alkhairinta wa khaira ma fiha da alkhairin da ke cikinta wa khaira ma ursilat bihi da alkhairin da aka aiko ta da shi wa a'udhu bika min sharriha ina kuma neman tsarinka daga sharrinta wa sharri ma fiha da sharrin abin da yake cikin ta wa sharri ma ursilat bihi da sharrin abin da aka aiko ta da shi wa fi sunani abi daud a cikin sunan littafin sunan na abu daud an aisha ta aidan daga dai ita aisha radiyallahu ta'ala anha تجي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء النبي هكذا تجي إذن يقرقجي أسرر سمانية ترك العمل سيبر أيك ديك وإن كان في صلاة القودة ويكسا تجي أتكين صلى ثم يقول سيجي اللهم إني أعوذ بك من شرها يا أبنجي إنا نيما سلم كدك شرنتا فإن أمطرت إذا وننجل جزاجزي سكت زبور الرواء kala sai ya ce Allahumma sayyiban nafi'an ya ubangiji ka ƙara mana ruwa mamako hani'an afwan ba ba nafi'an ba hani'an wato mai dadin moruwa a waɗannan hadisai kamar yadda bayani ya gabata na dangane da iska wacce tana daga cikin bayan Allah subhanahu wata'ala da ubangiji subhanahu wataala yana sa ta tayi abin da ya umarce ta da shi abin da bai umarce shi da shi ba ba ta yin sa saboda tana daga cikin halittu waɗanda suka mi kauya ga Allah subhanahu wataala qawan babu maganar su bijirewa umarnin Allah subhanahu wataala abinda ubangiji ya sa su shi suke yi kamar da Allah ya ce tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha saboda suna bin umarnin ubangijinsu ba sa saba wa ubangijinsu don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana roƙon ubangiji subhanahu wata'ala da ya tabbatar masa da alkhairin da yake cikinta abinda kuma yake cikinta na sharri wato wanda ba mai daɗi ba ba mai kyau ba ubangiji ya kare shi daga igareta wannan koyarwa ce ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa duk sanda suka ga harari ya haɗo gari ana ta bu- iska ana ta bu- abin nan iska ta- tana kaɗawa to su yi wannan ko da ma ba iska ta hadari ba ko da guguwa idan ta tashi to ga abin da aka ce mutum ya faɗa Allahumma ya saluka khairaha ya Allah ina roƙonka alkhairinta wa khaira ma fiha da alkhairin da ke cikinta wa khaira ma ursilat bihi da alkhairin da aka aiko ta da shi wa a'udhu bika min sharriha daga ina ne kyau eh a a ai ba gaba ɗaya ɗauki a sai eh daga nan ne اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به يا الله إنا روقنك الخير تدع الخير أبن لك تشكين تدع الخير لك أكوت لشي وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به إنا كمان منك قليل لك شر تدع شر أبن لك أكوت لشي سنة حديث عائشة وأن لك تشكين سنن أبي داود وأن شما حديثي نتبتتشي tana faɗar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya san da zai ga girgize ya taso a sa'a sararin samaniya annabi sallallahu alaihi wasallama yakan bar ko menene yake yi saboda bai san wannan girgize menene a cikinsa ba rahamar ubangiji ce da yake saukar da ita ga waɗanda ya ga dama ko kuma azabarsa ce da ubangiji subhanahu wataala yayi wa mutanen adawa azaba da irin wannan girgishe yayin da suka ganshi suna ta murna hadha aridun mumtiruna sai wannan girgije ne da ya taso zai kuma yi mana ruwa mai mana ruwa alati bal huwa mastajaltum bi rihum fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha wa asbahu la yura illa masakinah Allah subhanahu wata'ala ya ce bal a'a ba ruwan sama ne zai zo muku ba rihun iska ce wadda take a cikin ta dauke da azaba mai dadi kuma tana rugurugu da duk abin da ta bi ta kansa da umarnin ubangijinta haka Allah ya yi da su ya hallaka su da wannan iska fa asbahu la yura illa masakin suka wayi gari banda gidaddajin su ko ban gidaddajin su ba abin da ake gani ubangiji ya halaka su shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya ga hadari ya taso to yana kasa zaune yana kasa tsaye ya shiga ya fita ya shiga ya fita kamar yadda ya zo a wani hadisi kaga ya shiga ya fita har ma Aisha tana ta nuna mamaki cewa ya rasulullahi adarin da muke ta neman fatan zuwan shi kuma ya zo hankali ya tashi annabi sai ya gaya mata cewa gashi abin da ya faru ga adawa duk da cewa Allah subhanahu wataala ya alkawarin ba zai halaka al'ummarsa ba to amma tsoron ubangiji subhanahu wataala ya cika masa zuciya domin babu wanda yake ya amanu makarallah illa alqawmul khasirin sauraka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nuna wa al'ummarsa cewa irin wannan idan kuka gani to koma ga Allah subhanahu wataala ku roƙe shi rahmar da take ciki kada ku saki jiki cewa wani abu ne wanda aka saba gani kuma da zarar aka ga girgije kawai ruwa ne zai sauka ba a san me take tafi da shi ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ga hadari ya hado a sama to Aisha take cewa duk abin da yake sai dakata wa in kana fi salatin me yake faruwa ne yau daga ina ne can wancan kan daga ina ne wancan kana kai wa in kana fi salatin koda kuwa sallah yake yi wato yana nufin koda yana cikin sallarsa ta nafila ya ga iska ta taso to zai dakatar da sallarsa sai ya yi wannan addu'a ce Allahumma inni a'udhu bika min sharriha ya Allah ina neman ka tsare daga sharrinta to idan kuma ruwan ya sauka to sai ya ce Allahumma sayyiban ay as'aluka sayyiban hani'an wannan kamar addu'a ce ta ƙarin alkhairi to ubangiji ka ƙaro mana ruwa mai mai daɗin morewa mai daɗin moruwa wanda za a sha shi a ji daɗi wanda za a yi amfani da shi wajen shayar da shuke-shuke da dabbobi ƙasa ta jiƙa don shi ne hani'an hani'an shi ne wanda za a more shi cikin sauƙi cikin daɗi a samu ɗanɗanansa a samu ruwan sha a samu ruwan shayar da dabbobi da shayar da abin nan don haka a nan yana ƙarin roƙon ƙarin alkhairi ne yake nuna cewa duk abin da mutum Allah ya bashi na alkhairi to babu laifi ya roki ƙari akan wanda ya bashi ba laifi bane a wannan shine karshen fasali na 27 da mun yi bayanin sa sosai a baya sai al-fasl al-thamin wal 20 fasali na 28 fi zikri inda rabi da yake fadar zikiri yayin da aka ji tsawa أنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث عبد الله بن زبير الله يدد الشيشي لما يفنسى يا كسنتي إذا سمع الرعد إذا يجي آوى ترك الحديث تسيبر مكان الديك فقال يجي سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ذلك يا تبت قوانا آوى take tasbihi tare da gode masa haka nan mala'iku ma suke tasbihi tare da gode masa min khifatihi saboda tsoronsa wa an ka'ab karbo daga ka'ab ka'ab al-ahbar annahu qala shi ka'ab yake cewa man qala zalika wanda duk ya faɗi wannan talatan sau uku hufiya min zalika ar za a wato ba shi lafiya wato za a kubutar da shi daga wannan wannan tsawa wa fi tirmidhi ana abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a sautan ra'd was-sawa'iq annabi ya kasance idan ya ji karar tsawa was-sawa'iq da walqiya qala sai ya ce allahumma la taqtulna bi ghadabik ya ubangiji kada ka kashe mu da fushinka wala tuhlikna bi azabi kada ka halakar da mu da azabarka wa afina qabla zalika kai mana wato kai mana afwa qabla zalika gabanin haka waɗannan su ne akar guda biyu da kuma hadisi marfu'i guda ɗaya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ibn qayyim kawo ibn qayyim ya fara da asar guda biyu asar din abdullahi ibn zubair sai kuma wanda ya rawaito daga ka'ab ka'ab al-ahbar sai ya jinkirta ruwayar da take marfu'iya wanda in kamata a ce ruwayar da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ita za a fara amma kuma sai ya batta daga ƙarshe saboda me saboda ruwaya ce wacce bata inganta ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama tirmidhi da nasa'i a cikin sunan kubra suka ruwaito ta imam bukhari ya fitar da ita cikin al-adab al-mufrad ibnu abi shayba cikin musannaf ahmad ibn hanbal a cikin al-musnad duk sun fitar da wannan hadisin ta hanyar wani da ake kira wannan wannan fika za ta ba mu karatun mai hukun Uh, ta hanyar wani da ake kira abu matsar
wannan kuma daga can ake taɓa
wanda ya danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisi ne da imamu tirmidhi da nasa'i a cikin sunan kubra da al-bukhari al-adab al-mufrad da ibnu abi shayba al-kitab al-musannaf da kuma imamu ahmad a cikin al-musnad duk surwaito shi ta hanyar wani da ake kira abu matar an salim ibn abdullah ibn umar an abi imamu tirmidhi da ya rawaito shi shi karan kansa ya nuna cewa hadisin bai inganta ba dan cewa ya hadha hadithun gharib la na'rifuhu illa min hadha alwajh tirmidhi idza istaghraba alhadith idan ya nuna cewa hadisi garibi ne to yana nufin hadisi dhaifi ne ki bai da wata hanya sai wannan hanyar da da aka rawaito shi duk da haka an samu waɗanda suka suka suka inganta shi kamar alhakim a cikin almustadrak ya inganta shi sannan ibn hajar a cikin afwan al-iraqi a cikin al-mughni al-mughni al-hamd al-asfar shi ma ya inganta shi ya hassana shi amma imam an-nawawi a cikin al-azkar ya ya raunana shi saboda shi wannan abu matsar wanda shi rawaito hadisin daga salim dan abdullah majhul ne ba a san wane ne shi ba kamar da imam az-zahabi yake faɗa la yudra man huwa kamar yake cikin mizanul itidal duk da cewa ibnu hibban ya kawo shi a cikin littafin thiqat amma dai majhul ne sannan kuma hadisin irin irin sai roito irin wannan hadisin daga salim da tafarrad bi hadha alhadith an salim fa mithluhu la yuhmalu la yutahammalu tafarrudu ba za iya jure ya kadaita riwayar wannan hadisi shi kadai daga salim dan abdullahi ba salim dan abdullahi malami ne da yake da almajirai da yawa zarata zai wahala a ce yawan wani hadisi ya zanto babu wanda ya rije shi daga salim sai shi wannan abu matsar wanda ba a ma san wane ne shi ba wannan shi karan kansa abu ne da zai jefa shakka ga malamin hadisi ya rauna shi ta wannan ruwaya to la Allah wannan yana daga cikin dalilin da yasa ibnu ibnu qayyim ya ya jinkirta wannan wannan ruwaya ya faɗe ta da ƙarshe duk da cewa ita kadai ce wanda zai iya cewa marfu'iya wacce take mai dan dama dama da aka jingina ta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ta tabbata abun sa ita ya kamata ya fara fada kafin ya kawo maganar Abdullahi dan Zubair magana ce ta sahabi Ar-Ra'd tama ce daga cikin halittun Allah wanda kuma Ubangiji subhanahu wata'ala yakan wato samar da wannan sauti wanda zamu bayani daga cikin maganganun sahabbai wanda suke nuna cewa balma akwai hadisi marfu'i da mu ishara zuwa gare shi da yake nufin cewa wannan sautin sautin mala'ika ne sauraka ubangiji yana tsoratar da bayansa da wannan tsawar da ake ji yayin da hadari ya haɗu wannan tsawar takan faru aga kuma walƙiya tana fita to ubangiji yana yin wannan dan ya tsoratar da bayansa kamar yadda shi kansa a wannan asar din na farko na Abdullahi dan Zubair yake cewa idan ya ji idan ya ji tsawa sai ya bar abin da duk yake sai ya bar magana da yake yana tsakiyar magana in ji tsawa sai ya shiru ya shiru ba dan komai dan ya fuskanci ubangiji subhanahu wataala ya kuma ambaci abin da ya dace ya ambata na girmama Allah a daidai wannan lokaci shine ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati sarki ya tabbata wanda ga sarki ya tabbata ga wanda tsawa take yin tasbihi tare da gode masa mala'iku ma suke yin tasbihi tare da gode masa min khifati saboda tsoron sa saboda tsoron sa sukan yi tasbihi wannan kuma yana daga cikin abin da ubangiji subhanahu wataala ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi lakin la tafqahuna tasbihahu duk wata halitta da ka sani da skararren abubuwa da kake gani da wanda suke kamar dabbobi waɗanda ba ka jin abin da suke faɗa to duk suna tasbihi ne tare da gode ubangiji walakin la tafqahu na tasbihahu kawai ku dai ne ba ku gane tasbihin ba ku jin su san da suke yi amma su kansu suna tsarkake Allah subhanahu wataala suna yi masa tasbihi hatta abincin da kake ci yana tasbihi mun karanta a nan abdullahi dan mas'ud cewa mun kasance a wani- a wasu lokuta in mun ɗau loma za mu kai bakin mu sai mu ji tana tasbihi eh ka kai lomar tuwo za ka sha sai ka ji tuwo yana subhanallah subhanallah Eh, to ubangiji subhanahu wataala ya boye wannan dan kai ma ka zauna lafiya ba haka ba to to ubangiji yayi wannan ne a mu karanta alqur'ani a cikin surorin alqur'ani ga sunan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa sabbaha lillahi ma fis samawati ma fil ard duk ba da kalabari ne cewa duk abin da yake sama da wanda yake kasa yana tasbihi ga Allah wannan na nuna maka cewa inda ubangiji subhanahu wataala yana buƙatar buƙatuwa ce da shi zuwa ga bautarsa to da ka bauta masa ko ka bauta masa aikin banza abinda duk yake sama da kasa yana masa ko kai ko kakka yi kanka ka cuta to amma ba wannan ne ba ubangiji baya da buƙatar ibadar kowa ko ku bauta masa ko ku bauta masa ba abin da ya shalle shi ya ce ka yi masa bautan ne dan kawai ya yi maka wani tagomashi wanda ya fi ƙarfin abin da za ka yi masa saboda ka bauta masa ma alfarma ce maka kai kake ganin kamar wani abu kake har ma ka rika jin cewa wai kayi wa Allah dan haka shi bai zai maka kana jira eh eh to wannan kawai dai ubangiji yana yi maka wannan mu'amala ce mu'amalarsa ta mai rahama mai jin kai mai tausayi mai ihsani ga bawon- ga bayinsa shi yasa yake maka wannan to saboda haka yake- yakan faɗi wannan subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi karshen ruwayar to wannan ruwayar ah, tana cikin muwadda na Imam Malik ya kawo ta cikin muwadda wannan ruwayar Abdullahi dan Zubair Imam Malik ya kawo ta cikin muwadda Ah, ta hanyar sa Imam al-Bukhari ya fitar da wannan asar din a cikin littafinsa al-Adab al-Mufrad hakanan Ibn Abi Shayba shi ma ya fitar da shi ta hanyar Imam Malik kuma asar ne sahihi ingantacce Imam Nawawi ya inganta shi akwai ruwayar da aka yi an turo shi daga Abu Huraira zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma bata inganta ba Ibn Jarir ya kawo shi a cikin tafsirin suratul Ra'd Ah, amma abin ruwaya bata inganta ba a rawaito shi daga magabata da dama suna irin wannan tasbihi a ƙarshen ruwayar yake cewa sun mai kulu bayan yayi wannan addu'a ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi bayan ya faɗi haka sai ya ce inna hadha lawa'idun li ahli al-ardi shadid lalle wannan narko ne wato al- kawarin narko ne ga mutanen ƙasa da mutanen bayan ƙasa shadid mai tsanani wato narko ne mai tsanani ga mutanen da suke bayan ƙasa wato ubangiji subhanahu wataala yana gargadin su ne yana kuma tsorata su tsoratar da su azabarsa a Imam Ahmad da Tirmidhi sun ruwaito hadisin Abdullahi dan Abbas a da salsala wacce take mai kyau Abdullahi dan Abbas yake cewa wasu Yahudawa sun zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Abul Qasim za mu tambaye ka game da abubuwa biyar idan ka ba mu labarin su ka faɗa mana yadda su ka faɗa ka faɗe su yadda suke gwargwadon ilimin da muke da shi muka ji abin da ka faɗa ka ka canka daidai to arafna annaka nabi to za mu yadda kai annabi ne kuma za mu bi ka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to in har kun yarda da haka to Allah shi ne mai shaida shi ne wakili a tsakaninmu zan gaya muku abinda ah, Isra'ila ya gaya wa ‘ya'yansa shi ne annabi yaƙo wallahu alama na kulu wakili Shi Allah ne mai wakili a kan abinda muke faɗa to shi ne sai suka yi masu tambaya cewa ya gaya musu me alamar annabi ma alamatu nabi da ce alamar da ake gane annabi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su tanamu aynahu tanamu aynahu wala yanamu qalbu annabi idanuwansa sukan yi bacci amma zuciyarsa ba ta yi za ga idan sa bacci yake amma zuciyarsa a farke take a fadake take suka ce gaskiya ne sana suka tambaye shi a kaifa tu'annithu al-mar'atu wa kaifa tudhakkir me yake sawa mace ta haifi ya mace kuma me yake sa ta haifi ɗa namiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce da su idza ala ma'ur rajuli ma'al mar idza ala ma'ul mar'ati ma'ar rajuli annasat wa idza ala ma'ul mar'ati ma'ur rajuli ma'ur rajuli ma'al mar'ati dhakkarat idan wato maniyin ramiji ya rinjaye na mace sai ta yi haifi ɗa namiji in kuma na mace ne ya rinjaye sai ta haifi ɗa mace sai suka ce eh wannan ma haka ne ka yi gaskiya to ka gaya mana akhbirna amma harrama isra'ilu ala nafsi gaya mana menene isra'ilu suna nufin annabi yaqub me ya haramta wa kansa akwai abinda Allah ya ce ya haramta wa kansa kullu ta'ami hillu li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi menene annabi menene annabi yaqub ya haramta wa kansa sai yake cewa annabi yaqub ishtaka min araqin nasa shine ciwon kafa ciwo ne da yake faruwa daga garan baya har ya sauka kasa har har zuwa kafa to ya samu da wannan ciwo sai ya kasance an gaya masa cewa nonon raƙuma su za su shan nonon raƙumi zai samu saukin wannan ciwon to sai haramta wa kansa cin naman raƙuma sau da kai ya cinye yana buƙatar nonansu sai haramta wa kansa raƙuma lahobal ibe cin naman raƙumi cin naman raƙumi to suka ce eh gaskiya ka faɗa sannan sai suka yi masa tambaya cewa to ka gaya mana ma hazar ra'at wannan tsawar da muke ji ita kuma fa ya take sai ya ce da su malakun min mala'ikatillah muwakkalun bis sahab biyadihi mikhraqun min nar yasjuru bihi as-sahab yasuquhu haythu amarahu Allah ce mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah wannan tsawon da kuke ji mala'ika ne daga mala'ikun Allah wanda aka wakilta shi da kula da gizagizai girgije shine mai kula da girgije biyadihi mikhraqun min nar a hannunsa akwai akwai bulaliya ta wuta yazzuru bihi sahab yake yake dakawa girgije tsawa yasuquhu haythu amarahu Allah yana kora shi inda Allah ya umarce shi to kamar kamar yadda makiyayi ke rike bulalarsa ko sandarsa yana kore dabbobinsa to haka shi ma yake rike da wata bulala yana kore girgije yana daka masa tsawa to wannan tsawar da kuke wannan karar da kuke karar mala'ikan ne qalu fa ma hadha as-sautu alladhi nasma shi wannan sautin da muke jifa qala qala sautuhu shi mure su ce suka ce sadaqta gaskiya ne wato hado haka su ma suka karanta a littafan annabawa suka ce to saura daya in ka ansa mana ita to za mu bi ka in ka ansa mana to za mu bi ka ba suka ce babu wani annabi face akwai mala'ikan da yake zuwa masa yake kawo masa wahayi kai wane ne yake kawo maka labari sai ya ce jibrilu sai suka ce ha makiyin mu ba shi ne duk yake kawo yaƙe-yaƙen nan da kashe-kashe da ake yi da ma ka ce mika'ilu ne shi ne wanda yake kawo ruwan sama da tsirrai da rahama da waye amma jibrilu wanda makiyinmu ne shi ne Allah ya fa saukar da faɗarsa kulman kana aduwa da jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin to kaga dawan daman sun shirya daga ƙarshe za su samu abin da suke eh saboda ka koda shi din ne ma sun ce a wannan makiyinsu ne shi yake kawo yaƙe-yaƙe duniya shi yake zuwa yana zaga annabawa suna yaƙi za ka su ba ruwansu da shi to kaga a wannan hadisi sahihi yana cikin musa imam ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci cewa arra'adu abin da muke sha aradu wannan aradu mala'ika ne wannan karar da kuke ji miryarsa ce kuma aikinsa yake a lokacin yana gargada yana kada girgije ne zuwa inda Allah ya umarce shi ya yi ruwa to wannan wannan maganar an rawaito ta daga sahabbai da dama da tabi'ai da dama kusan ma ba ban ga wani abu da ya saba mata ba cikin maganganun sahabbai da tabi'ai ibnu abi hatim a tafsirin sa ya rawaito daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ma khalaqa Allahu shay'an ashadda sawqan min as-sahab malakun yasuquhu war-ra'du sawtu al-malak yasjuru yasjuru yasjuru bihi wal-makhariqu yasuqu biha yake cewa babu wani abin da ake kora shi ba a halicci wani abu da ake kora shi ba kamar yadda ake kora girgije don shi mala'ika ne ke kora shi cewar ra'adu sautul malak kuma ƙaran wannan da kuke ji na tsawa sautin shi wannan mala'ika ne yana tsawata wa shi wannan girgije ne wal makhariqu yasuqu biha yana rike da bulalu bulalu a hannunsa yana yana kora shi da su wannan ya inganta daga abu huraira ta radiyallahu ta'ala anha kuma shi ne abin da ya zo a wani hadisi na ibn abbas hakanan abu shaif fi kitab al'azama kamar da ke cikin durul mansur na abu shaif a tafsirinsa abuwan kamar da ke cikin durul mansur na suyuti shi ma ya rawaito daga abdullahi dan amr an tambaye shi game da arra'adu cewa wannan tsawa da muke ji mene ce ce ita faqala malakun وكله الله بسياق السحابي ce wani mala'ika ne Allah ya wakilta shi ya ko da girgije fa'iza a ba Allah an ya soƙaho ila baldatin a marahu fasaƙa idan Allah yana son kora wannan girgije zuwa wani gari sai ya kora shi sai ya umarce shi ya kora shi fa'iza ta farraka alaihi zajarahu bi sautihi hatta ya shi yayin da hadarin zai riƙa wawwatsewa yana warwatsewa shi kuma sai ya masa tsawa domin ya haɗu guri guda ya ce kama ya ruddu a hadukum rikabahu kamar da ɗayan ku yake kaɗo da ababen hawansa sun yi ne ya dawo da su sannan sai ya karanta wannan ayar wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi haka nan ibnu abdul bar yake cewa abin ibnu jarir at-tabari cikin tafsirinsa shi ma rawaito daga sayyidina ali sayyidina ali shi ma yana cewa idan ya ji miliyar idan ya ji idan ya ji sautin aradu wato tsawa shi ma yakan yi irin wani addu'ar da abdullahi dan zubair yake yi yana cewa subhanallazi man sabbahta lahu subhanallazi man sabbahta lahu akwai magana ibnu abdul bar istizkar yake cewa jumhuru ahlil ilmi min ahlil fiqh wal hadith yaquluna ar-ra'd malakun yazjuru as-sahab yace jumhur mafiya yawancin malamai masana fiqh da hadisi abinda suke cewa tsawa dinnan malakun mala'ika ne yazjuru as-sahab da yake tsawata wa gizagizai وقد يجوز أن يكون زجره لها تسبيحاً kuma wannan tsawar zai yiwu ya zama shine tasbihin da yake yi na girmama Allah wato tasbihin sa shine tsawar tasu yayin da zai ce subhanallah wannan karar subhanallah da ita ce tsawata wa su wannan gizagizai sannan sai ya kawo fadar Allah wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi yace war ra'du la ya'lamuhu an-nas illa bidhalika as-saut mutane ba su san tsawa ba sai da wannan sauti wannan sautin da suke ji shine alamar tsawa sannan ce wa ja'izun an yakuna zalika tasbihahu qala Allah ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu abinda yake wanda yake a hankali ba zai kore ba ya zama wannan shine tasbihin sa domin babu wani abu in ji Allah wa in min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi face yana tasbihi tare da godewa ubangijinsa walakin la tafqahuna tasbihahu ku ne ba ku fahimtar tasbihin su sannan yake cewa wa qad qala ahlul ilmi bi ta'wil alqur'ani fi qawlihi ya jibalu awwibi ma'a ay sabbihi ma'a malamai sun fassara fadar Allah ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayr awwibi ma'ahu ay sabbihi ma'ahu raddid at-tasbiha ma'ahu sayyidina daud alayhi salam yana zaune na tasbihi to duwatsu sukan bi bayansa su ma suna maimaita tasbihi tare da shi to to daga nan ibn abdulbar ya ci gaba da kawo atharus salaf maganganun magabata wanda suke tabbata haka sai ya ce wa hadha ma alaihi salafu salaful muslimina ko ma li salafil muslimina min as-sahabati wat-tabi'in fi ar-ra'di wannan shine abinda salaful muslimi gabata na musulmi suka tafi a kansa dangane da tsawa daga sahabbai da tabi'ai da cewa masana na ilimin zamani astronomers su abinda suke cewa duk girgije yana dauke da wata shuhna kahrabaiya wato akwai wata power ta ta electronic electronic power wacce take cikin take cikin girgije to idan girgije suka taso guda biyu ɗaya kamar yana ɗauke da salib ne ɗaya buncin kamar ɗaya positive ɗaya negative to kasan kowa ya ce biyu ɗaya positive ka haɗa su kaga za su yi isis sparking to wannan wannan abin da suke wannan abin da yake jawo wannan abin da eh don kowane cike yake da da da power ta lantarki a cikin sa saboda haka idan suka taho su biyu suka matsu juna to kamar ka dau wayoyi ne wanda suke daya da wata da kace zaka hada su za su za su sparking sannan ita kuma wannan tsawar suke cewa lokacin da ya yiwo ƙasa-ƙasa to ƙasa tana da ta jazibiyar ita ma to shi ma shi ne wannan abin ɗin yake fita hasken wannan yake fita to su abin da suke faɗa kenan su kuma sahabbai da tabi'ai abin da suke faɗa duk ba zai ba zai koru ba idan ubangiji subhanahu wataala duk ya kaddara abubuwan su tafi tare idan ubangiji ya sanya mala'ikun mala'ikan ne zai yi tsawar da abin da wannan wutar ta fita menene a ciki duk Allah zai iya wannan kuma wancan hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na yahuda da suka tambaye shi yana cikin musnad imam ahmad yana cikin sunan tirmidhi jami'u tirmidhi kuma hadisi ne tabbatacce saboda haka dukkan wani abin da za a faɗa ba zai kore abin da mu idan mu baya gani ba idan mu baya gani ya ce mana duwar watsu da waye duk suna tasbihi ba wanda ya san yake taba jin duwar yana tasbihi wanda zai ce yana da ma irada ne har da zai yi tasbihi abin da baya abin nan amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake cewa ya san wani dutse a makka duk sanda zai wuce da gabansa sai ya ce masa salamu alaikum salamu alaikum yace inni la a'rifuhu al'an a'rifu al'an hadisi yana sayo muslim to kaga waɗanda su iya kwakwalwa inda kwakwalwa su ta tsaya iya abinda dan adam yake riska ba ruwansu da abinda ya wuce tunanin dan adam su za su iya kare ta wannan hankalin su kwance saboda saboda hankalin su baya riskar wannan da kuma an sani cewa shi hankali yana da yana da iyaka akwai iya iya abinda ubangiji subhanahu wataala ya ya aje masa ya aje masa in ya wuce nan ba zai ba zai iya komai kuma a cikin dan adam haka yake akwai iya limit din abin da zai iya ganin ka akwai iya inda zai tsaya abin da yake gaba can akwai inda ba zai gano ba hakanan jin ka akwai iya zarar da dole ka hakura ba za ka jiyo din ba to kuma wannan baya nuna babu wani abu can gaba to haka hankalinka haka komai naka akwai iya tazarar da Allah ya masa kuma wannan shine alamar kai dan adam ne kuma gajiyayye mai kasawa zaka ba zaka iya auna komai da hankalinka ba akwai abin da yake mawara at-tabi'a su natural ne ya wuce maganar abin da ido yake gani hannu yake tabawa ko baki yake lasa ko hanci yake shaka duk ya an tsallake wannan an shiga wani abu wanda yake fauka at-tabi'a so kaga in baka yi imani da wannan mutu ya zan dabba ma ta tafika shi yasa khassisa ta mumini Allah ya fara faɗa alƙur'ani a suratul baqara sifar masu masu amfanuwa da alƙur'ani sifa ta farko alladhina yu'minuna bil ghaib yace farkon sifa da Allah ya faɗa zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin cewa littafin alƙur'ani babu shakka a cikin sa kuma shiriya ne ga masu takawa to suwaye masu takawa da suke shiriwa da alƙur'ani ma'ana suke daukan darasa daga cikin alƙur'ani alladhina yu'minuna bil ghaib sifa ta farko don wani ita ce za ta raba mutum da dukkan wata dabba imani da gaibi abinda idansa bai gani ba hancinsa bai sako ba kunnensa bai ji ba amma kuma ya imani da shi to wannan shine matsayi da zai fitar da shi daga matsayin dabba daga wani akwai wani abu da ya wuce tunaninsa ya wuce hankalinsa amma kuma akwai shi wanda kuma duk masana sun san wannan abu saboda a cikin rayuwa yau da gobe kana ganin abubuwan da an kasa gane tafsirinsu an kasa fassara su da yawa a cikin al'amura yanzu haka a cikin cututtuka da ake fama da su za ka yi cututtuka wasu ana cewa ba a san me yake sabbaba su ba da ce kansa a ta san sannan ba a san tai menene dalilin takamaimai sababin ta ba suna nan cututtuka da yawa za ka ji likitoci sun ce ba a san dalilin takamaimai to kaga ashe ba komai bane zaka iya fassara shi da wata illa ka iya cewa abu kaza kaza ne ya haifar da shi abu kaza to idan har abin da dan adam yake kullun fama da shi amma bai iya sanin illar sa ba to ina ga wani abin da yake yafi karfin wannan saboda ka gaibiyat waɗannan su kuma su suka fa fadi akan akan abin nan shahada alamul shahada alamul ghaib ya bai fadi akan alamul shahada alamul ghaib shine abin da yake alamul shahada shine abin da dan adam yake harawowa amma alamul gaib shine abin da ubangiji subhanahu wataala kada ya barwa kansa sani ilimin Allah wasi ne yana da fadin gaske ya fi karfin masa iyaka to wannan shine abin da ya kamata a a dauka na izina dangane da irin waɗannan kamar da muka ce Abdullahi ibn Zubair yana fadar wannan subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi banda shi akwai Ali ibn Abi Talib kamar yadda muka ce a cikin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari shi ma idan ya ji ƙara wato tsawa yakan ce subhana man sabbahta lahu sarki ya tabbata ga wanda kai wa tasbihi wato yanda shi wannan ƙara ya wa tasbihi haka nan al-Imam al-Bukhari a cikin littafin sa al-Adab al-Mufrad da Ibn Jarir a tafsirin sa da Ibn Abi Dunya cikin littafin sa Kitabul Matar surwato daga Abdullahi dan Abbas ya kasance idan sami arra'ad idan yaji yaji tsawa yakan ce subhanallazi sabbahta lahu sarki ya tabbata ga wannan da kai wa tasbihi sannan ya ce sannan ya ce inna ra'ada malakun sannan abdullahi dan abbas ya ce إن الرعد للإصاوة ملك ينعق بالغيث كما ينعق الرأي بغنمه ملائكة نيوان ديكي tsawa yana kora gizagizai girgije kamar yadda kamar yadda makiyayi yake wa dabbobinsa wannan hadisi ne hasan Sheikh Nasir bin Albani ya ya hasana shi cikin littafin Sayyid al-Adab al-Mufrad kuma an rawaito shi daga Abdullahi dan Abbas ta fuskoki da dama yana cewa ar-ra'du malak wato wannan tsawa ar-ra'du al-malak mala'ika ne kuma wannan shine abin da aka rawaito daga tabi'ai irin su mujahid irin su ikrima irin su dahak atiyatu al-aufi isma'il as-suddi da sauransu da sauransu suna da yawa ba ba ga wani wanda ya saba ba ibnu jarir at-tabari ya kuma ruwaito daga al'aswar ibn yazid al'aswar ibn yazid yana cikin malaman tabi'ai yana cewa shi ma yayin da ya ji karan sauti na tsawa sai ce subhana man sabbahta lahu ko ce subhana alladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati wato kamar yadda abdullahi dan zubair yake faɗa sannan wannan irin zikiri har ila a ruwaito shi daga Tawus ibn Kaisan almajirin Abdullahi dan Mas'ud dan Abbas shi ma idan ya ji tsawa yakan ce subhana man sabbahta lahu ana ya kawo mana asar din Ka'ab cewa Ka'ab yana cewa man qala zalika ufiya min zalika ra'd wanda duk ya faɗi haka to za a ba shi kariya to za a tsare shi daga wannan tsawar ba za ta cuce shi ba to wannan imam tabarani a cikin littafinsa addu'a kitabud du'a ya fitar daga abdullahi dan abbas yake cewa wata rana muna tare da sayyidina umar ibn al-khattab a wata tafiya sai alari ya taso tsawa da walkiya da sanyi mai tsanani sai ya taso sai ka'ab ya ce da mu wanda duk ya ji tsawa ya ji sautin tsawa sai ya ce subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi thalathan ufiya mimma yakunu fi dhalika ar-ra'd wanda duk ya faɗi wannan tasbihin ce subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi ya faɗi sau uku to za a bashi kariya da lafiya daga abin da yake cikin wannan tsawar wato in akwai wani abu na damuwa da take tattare da shi to ba zai cuce shi ba ibnu abbas da yake tare da wannan tawaga ya ce fa'alna faƙulna fa'ufina sai muka faɗi wannan tasbihi sai kuma muka samu lafiya babu abin da ya same mu sun malaƙaitu umar abdul khattab radiyallahu anhu fi ba'd at-tariq sai abdullahi dan abbas ya ce ina yin gaba sai kuma na hadu da umar dan khattab akan hanya fa idza bardatun qad asabat anfahu fa asarat bihi sai gashi na ganshi sanyi ya kan masa yana tamura yana tamura sai nace da shi ya amiral mu'minin ma haza me wannan kuma sai ya ce bardatun asabat anfi fa asarat bihi sanyi ne ya sami hanci na ya mun ya mun wannan tasirin wato wannan tsawar da wannan sanyin da ya sauko musu a daidai wannan lokacin ya sa hancin sai na umar ya kamu da mura yana ta atishawa sai sai abdullahi dan abbas ya ce da shi ai mu ka'ab ya ce da mu lokacin da aka yi wannan tsawar muka ji wannan tsawar ya ce da mu wanda ya ji tsawar nan ya ce subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi ufiya mimma yakunu fihi ya gaya mana cewa in kai haka za ka samu kariya za a baka lafiya ba za ka samu wannan abu ba sai muka faɗa faƙulna fa'ufina muka faɗa sai muka samu lafiya sai sai na umar ya ce fahalla a alamtumuna hatta na kula me hana mu ba ku gaya mana mu ma mu faɗa wato shi bai ji sanda ka yake faɗar wannan magana sai da shi murar ta same shi sai kuma sai na abdullahi dan abbas yake ga masa ai ga wani lakani da muka ji daga ka'ab kuma mu mun fada mun fita lafiya sai na to mu shi da baku gaya mun ba sai da na kamu da mara sannan ka gaya mun to a shahid anan waɗannan ka'ab ka'abul ahbar malami da cikin malaman yahudawa ba sahabi bane amma yana ya musulunta yana tare da sahabbai manya manya irin sayyidina umar to akwai burbushin karatunsa da ya yi a littattafan annabawa da suka wuce a littattafansu na addinin yahudanci su da ba komai ne yake cikinsa karya ba akwai gaskiya a ciki akwai kuma karirai da suka hargitsa shi sun kaɓaɓɓa ta wani abu amma gaskiyar akwai kuma kufanta to shi ne shi a iya karatunsa don sanda ya ci karo da wani abu yakan ba su iya abin da ya karanta to a shahir anan kaga abdullahi dan abbas babban sahabi ne makarancin alkur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'ar Allah ya bashi ilimin alqur'ani sanin ma'anar alqur'ani kuma Allah ya bashi sanan ga sayyidina Umar ibn al-Khattab khalifa na biyu al-muhaddath al-mulham wanda Allah yake masa ilhami sautari abubuwa idan ya faɗa kuma sai Allah ya goyi bayan shi akai to gashi sun goyi bayan maganar da Ka'ab al-Ahbar ya faɗa saboda haka ba wani da zai zo daga baya ce ai tatsuniya ce ai Ka'ab al-Ahbar din nan dan saboda akwai wadanda suna zagin shi ma akwai masu zagi cewa bai hude ne ya shigo addini ya babbata musulunci wanda musuluncinsa ya fi nasu wanda ya zauna da sahabban manzo Allah ya doshe ni hasken su ya zai a hada da wanda yake cikin kazanta da datti ba ma sai kai suna zagin su suna cewa bai hude ne ya zo ya bata musulunci to kaga da yi wannan maganar Abdullahi dan Abbas yace fa qulna fa ufina sai muka damba wani abu ya faɗa ba wanda ya ci karo da addinin bare mu ce wani abin da ka zo mana da shi ya ci karo da namu a'a yayi daidai sai yasa zamu ga da yawa daga cikin magabata da cikin sahabbai banda Abdullahi dan Abbas mun ce Ali Ali ibn Abi Talib shi ma shi ma yana faɗar haka saboda ka wani abu ne wanda suka same shi duk da ba a same shi marfu'i ba zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma sun fahimci wannan daga karatun su na alqur'ani da kuma abin da Allah subhanahu wataala ya sanar da su wannan dai shine abinda wanda duk ya ji wannan tsawa kada ya ce ai wani shokin ne kawai zai yake yi ba wani matsala yadda abdullahi dan dan abdullahi dan zubair yake cewa inna hadha lawa'dun li ahli al-ard shadid wani narko ne Allah subhanahu wataala yake wa wa mutanen da suke bayan kasa akwai lokaci mu tuka gaba eh a lokaci ya wuce to za mu tsaya a nan insha Allah sai a sati na gaba in Allah ya kai mu za mu shiga fasali na 29 wanda yake magana akan zikirin da mutum zai yayin da ruwa ya sauka ko yayin da yake ganin saukar ruwa abin da ya kamata ya faɗa abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh